بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamarsa ya sake haɗa mu a wannan safiya safiyar lahadi sha biyu ga watan rajab a shekara ta 1435 ta hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wadda kuma shi ne sha ɗaya ga watan biyar a shekara ta 2014 a lissafin miladiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kuma isa mana albarka a wannan wuni da wunin da zai zo bayansa a ci gaba da karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da rayuwarsa daga cikin littafin al-rahiq al-makhtum na malam safir rahman al-mubarak furi a makon da ya gabata mun tsaya a inda malami ke bayyana mana yakin khaibar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gudanar da shi tare da sahabbansa mun tsaya a inda Ali radiyallahu ta'ala an ya kusanci ɗaya daga cikin gini na tsarewa da su waɗannan yahuda suka yi akan duwatsu da kuma abin da ya gudana na kisa ga mafi yawa daga cikinsu da kuma yadda aka kutsa kai aka shiga wannan matsala da suka tsare kansu a ciki wadda ita ce hisnu na'im dama ya ambata mana husun ɗinsu da adadinsu guda takwas mafi ƙarfinsu shine wannan hisnu na'im sai wanda ya biyo bayansa shine hisnu as-sa'ab ibn mu'az a kansa ne za mu tashi yau ko shine sai fathu husn sa'ab ibn mu'adh yadda aka bude aka ci nasara akan wannan matsara ko katanga ko ganuwa da suka yi wa kansu wadda suka samu suna wato ganuwar as-sa'ab ibn mu'adh yace wa kana hisn sa'ab al-hisn ath-thani min haythu al-quwwatu wal mana'atu ba'da hisn na'im wannan matsara ko ganuwa wadda ake ce ma asa'ab ibn mu'az ita ce ta biyu ta ɓangaren ƙarfi da tsaron da take bayarwa bayan wato waccan ta farko da aka ci nasara a kanta wadda ake ce ma husnu na'im قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب ابن المنذر al'ansari musulmi sun kai wannan hari ne zuwa wannan matsara ta biyu ta asa'ab ibn mu'ad din ƙarƙashin shugabancin al-hubab ibn al-munzir al-ansari ɗaya daga cikin manyan sahabban nan wanda shi ne biyo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shawarar canja wurin zama lokacin da aka yi yaƙin badar wannan shine al-hubab ibn al-munzir kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan shawara tasa to shine wanda ya jagoranci tinkarar wannan matsara da wannan gini da wannan ganuwa babba mai karfi da yahuda suka kewaye kansu suka buye a ciki wanda ake kira ganuwar al-sa'ab ibn mu'az fa faradu alaihi al-hisara thalathata ayyam suka kewaye wurin suka zagaye shi suka hana yahudawa fita har kwana uku wa fil yawmi thalith awni na uku da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li fathi hadha al-hisn da'watan khassa awni na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ta musamman domin a ci nasara akan wannan wato ganuwa ko gini da wannan mutane suka buye a ciki yadda abun ya auku shine kamar da ibnu ishaq ya ruwaito kamar da yake a cikin siratu bin hisham cewa bani saham anna bani sahmin min aslam gefen banu saham daga cikin kabilan aslam daga cikin al-khazraj cikin khazrajawa akwai su mutanen madina akwai banu aslam ai banu saham kuma a cikinsu akwai banu wato aslam a tau rasulallah wannan kabilar tunda wannan bawan allan a cikinsu yake shi al-hubab ibn al-munzir shi ne jagoransu galibi idan mutum shi ne jagora dama a yaƙi to nasa na kusa suna kusa da shi sosai kuma ana dangana waɗannan wasu abubuwa na cin nasarar zuwa ga ƙoƙarin da wasu daga cikinsu za su to lokacin da suka zo sai suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqalu sai suka ce laqad jahidna ya rasulullahi wallahi mun yi kokarin mu mun gaji wama bi aidina min shay'in mun gaji mun gajiya kuma ba komai a hannunmu an shiga yunwa abinci ya kare kwana uku suna zagaye da wannan wuri faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce اللهم إنك قد عرفتها لهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيده وأن ليس وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا wannan ita ce addu'ar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yi yana cewa ya Allah lalle na tabbatar da cewa kai ka san halin da waɗannan bayan Allah suke ciki kuma cewa ba su da wani ƙarfi kuma ni ba ni da wani abu da zan ba su da zai ƙarfafe su ya ƙarfafi zuciyarsu ko su samu abinci faftah alaihim a'zama husunaha a'zama husuniha ya Allah ina roƙonka ka buɗe musu ka sa su ci nasara a wannan wato ganuwa mafi girma ta yahuda wannan wadda ita ce tafi girma ghina'an wajen wadata wadatar da ake da ita dukiyar da take boye a cikin wannan wuri sama take da sauran wato wurare ko abin da ke cikin sauran wurare wa aktharaha ta'aman kuma da ma safi yawan abinci wa wadakan da kuma maiko da kitse da za a samu na wato nama a cikin wato wannan wuri wadat shine dama dasa abinda mutum zai samu na abin nan kitsan nama ko mai da ke jikin nama to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan addu'a daga cikin darussan da zamu dauka daga wannan addu'a yana da kyau lokacin da mutum ya shiga wani hali zai addu'a ba dan Allah bai san halin ba amma dangane ilimin abin zuwa ga Allah ce ya Allah ka san halin da wani yake ciki ko ka san halin da al'ummar nan tamu take ciki ya Allah ba mu da kaza ba mu da kaza to ya Allah kai mana kaza kuga ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu anan don haka yana da kyau musaba da irin wannan ko da ba da larabci ba kai da Hausa ya Allah ka san me nake ciki ka san abu kaza to ina roƙonka ka warware min shi kamar yadda muke roƙo ni amfani da wannan dama cewa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya san halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu Najeriya a wannan kwanaki na tashin hankali iri-iri da ke aukuwa da yawan kashe-kashe da abubuwa da suka ɗaure wa kowa a cikin al'umma kai Allah ko ya san komai da ake yi duk abin da muka jahilce shi to Allah ya san shi to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke mana wannan mummunan hali da muke ciki duk abin da yake zai cutar da ran mutum ɗaya daga cikin musulmi Allah ya kaɗe shi wanda ya tsara shi kuma Allah mai da sharrinsa kansa Allah ya hana gudanuwar duk abin da za a shiga a cutar da musulmi a ciki Allah ya tsare jinin musulmi Allah ya tsare musu tattalin arzikinsu Allah ya tsare musu ‘ya'yansu da matansu da mutuncinsu dukkan abin da kuma zai ƙara jefa kowane musulmi cikin tashin hankali Allah dakatar da wannan abu mai kintsa shi kuma Allah hana shi abin da yake so to bayan ya gama wannan addu'a fagada annasu sai mutane suka waye gari ma'ana suka tafi wurin ففتح الله عز وجل حسن الصعب ابن معاذ sai ku Allah maɗaukaki ya ba da nasara ɗin sai ya buɗe musu yasa suka ci nasara akan wannan wato ganuwa ko gini ko matsara wadda ake kira ta alhisin asab ibn mu'az wa ma bi khaybara hisnun kana akthara ta'aman wa wadakan minhu dama duk khaybar duk wannan gari khaybar gaba daya babu wata ganuwa da aka yi wannan gini na kan dutse na tsarewa wadda take a cikinta akwai abinci da kuma nama mai maiko a wannan a ciki irin wannan wuri din babu wurin da ya kai shi arziki to gashi an ci nasara a kansa ولما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحسن يا عند من الله صلى الله عليه وسلم يكرا مسلمي شين ندب يكرا مسلمي bayan yayi wannan addu'a ya kira su su zo su kai hari ga wannan matsala kana banu aslama humul maqadim fil muhajama su banu aslam dinnan kabilan al-hubab ibn al-munzir su ne a gaba wajen kaiwa hari ɗin wadara albirazu wal qitalu amama alhisn sai da aka yi yaƙi aka yi bata kashi mai tsanani aka yi mubaraza shine albiraz wannan ya fito ya tari wannan wato yaƙin ɗaiɗaiku da kuma yaƙin da aka rincaɓe baki ɗaya a gaban wannan matsara sun mafata ko futiha alhisnu fi zalika yau sannan aka ci nasara akan wannan matsara ko ganuwa a wannan rana din qabla an tadruba shams tun kafin rana ta faɗi wa wajada fihi almuslimun ba'd almanjaniqat a cikin wannan matsara bayan an bude ta musulmi suka sami wani abu na majaujawa ta yaƙi manjaniq shine majaujawa wadda ake amfani da ita amma irin ta wancan lokaci akan sami gwafa a kafata guda biyu sai a jawo wani dutse ko kuma wani abu yadda dai ake danko mun san danko na yara yanzu da ake sa gwafa mai kunne biyu tsaki a ƙasa kuma ga marikar da mutum zai riƙe sannan a ɗaura danko a jiki da za a iya ɗamewa to asalin manjanik wannan na hannu kenan shi kansa yanzu wannan ɗin sunansa kenan da larabci manjanik wato wannan mai muke ce masa danko na harbi duk da cewa dankon daga dankon aka sa masa sunan ba a lura da sunan gwafar ba yau a takaice dai mu haka muke ce masa danko to wannan shine manjanik to wancan kuma irin na da babba ne kamar karfin bishiya za a zo a sa wasu ma akan mota ake dorawa sai a sa wani katon dutse yadda za a ja shi baya sai dutsen nan ya tafi da karfi duk katangar da ya samu zai rusa ta murgijejen dutse ake samu wajen mutum goma za su iya ɗaukar dutsen sai a ɗora shi akan wani abu kamar mota to sai a ja shi sai a ɗame sai ya tafi da ƙarfi sai ya bugi abin da ake so a kai wa hari to wannan shine manjani na wancan zamani wadabbabat da kuma wato wannan dai asalin dabbab suna ne na zamani da ake amfani da shi ana kiran motar yaƙi tanka ita ce dabbab to mun san ko a wancan zamani ba irinta sai dai a ce nau'in da za a iya baiwa wannan sunan a wancan zamani wasu daga cikin kayan yakin da tura su ake yi wanda ba ɗaukar su za a yi ba su ne ake ce ma dabbab domin asalin sunan an ba su ne daga dabib duk abin da yake dubbu alal ardi shi ake ce ma dabba shi yasa dabba mai tafiya a bayan ƙasa ake ce mata dabba li'annaha ta dubbu alal ardi haka duk nau'in kayan yakin da ba ɗaukarsa za a yi ba ba dan adam ne zai dauka ya rike ya saba shi a jikinsa ba za a iya kiransa da wannan suna da fatan mun gane daga nan aka samu wannan suna na dabbab wato shi ita tanka ta yaƙi wanda mun san haka take gurgurawa take shiga wuri ta yi ta'adi irin yadda wanda ke cikin ta ke janta da kuma mai kaiwa wato hari din ko mai harbin yake wato nufi sai sai wali ajli hadhihi maja'ati ash-shadidati allati warada dhikruha fi riwayat ibn ishaq saboda wannan mummunar yaƙi abin nan yunwa da aka yi yunwa mai tsanani wadda ambatanta ya zo a cikin riwayar ibnu ishaq kana rijalun min aljaishi qad dhabahu alhamira saboda yunwar da aka shiga ne har ya sa wasu daga cikin mazaje a cikin rundunar rundunar musulmi suka je suka samu jaki jaki na gida aka yanka wa nasabu alƙudura alan niran suka kuma kafa tukwane suka girka tukwane akan wato wuta falamma alima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji labarin haka ya gani ya sani a naha an luhumil humurul insiyyati to a lokacin ne yayi hani akan cin naman jakin gida a wannan ranar ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata wa musulmi cewa cin naman jaki na gida haramun ne shikenan aka fasa kuma ba a ci ba Allah madaukaki ya musanya wa muminai da wannan wato abin da aka samu a wannan gidaje ko kuma wannan wato ganuwa da aka rusa ta yahudawa tare da wannan wannan da yake labarin ya kawo mana ba riwayar ba a lokaci guda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana auren mutu'a wanda da ana yin sa a wannan rana ne ta yakin khaibar kamar yadda hadisi da ya tabbata daga bakin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wanda ya inganta daga bakinsa ya ambata cewa aure na mutu'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi a ranar yakin Khaibar in ji Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu da kuma da yawa daga cikin sahabbai to bayan wannan sai ce fathu qal'ati Zubair yadda aka ci nasara akan qal'ati Zubair wato matsara in an ce qal'a shine gini da ake akan dutse inda kun fahimci abin tare da katanga da ake zagawa a kira shi hisin ko a kira shi kal'a asalin dai kal'a shine ginin kan dutse din to wannan ginin kan dutse wanda ake sa suna kal'atu zubair yadda aka ci nasara shi ma a kansa in ba kuma ta ba malamin ya bayyana mana wannan matsala tsibi tsibi gidajen yahudawa suke ba wai haka kawai wato suka suka gari haka fu a ƙasa ba a'a duwatsu aka samu aka yi gidaje kuma jama'a da yawa sai su ɗuru a ciki ƙabila ƙabila kun san su ma suke kamar da larabawa suke kuma kowanne aka zagaye shi da katangar da ba za a iya hawa ba sai da wahala to wannan shine an gama mun yanzu mun ji an gama da guda nawa guda biyu hisnu na'im da hisnu sa'ab ibn mu'az yanzu an zo kan qal'atu zubair to sai ce wa ba'da fath hisnu na'im was sa'ab bayan wannan guda biyu da aka rusa na na'im da kuma as-sa'ab duk sunan mutane ne tahawwala al-yahudu min kulli husunin natah yahudawa suka juya daga dukkan wato matsaroli matsaloli da suka gina din nan suka fito duk sai suka tattaru amma iya wanda suke area da aka ce ma natah ai kun san ya kakkasa wannan wuri akwai natah akwai ashaq ko to na'an natah din su ne gaba ɗayan su suka tattaru suka fito ila qal'ati zubair zuwa ga qal'a ta az-zubair ba fa az-zubair ibn al-awwam bane yawa domin sunan az-zubair suna ne da yahudawa su ma suna yi daga yahudawa kamar da ambata mana musamman waɗannan da suka zauna a madina sunayensu sunayen larabawa ne za ka je abu yasir abu kaza haka sunayen suke ba wani bambanci da larabawa kawai illa silsilar su da asalin wato babin nan ji abin nasabar su ta haihuwa yahudawa ne su sabanin wato larabawa da suke wannan wuri to yace suka zo gun qal'atu zubair wa huwa hisnun mani'un fi ra'si qullatin wani yace wani ko wata matsara ce mai karfi mai tsaro sosai a saman kololo saman dutse ƙulla ana nufin saman dutsen yawa duk saman dutse ana ce masa ƙulla yawa to akan wannan wuri wannan gini yake yace la taqdiru alaihi alkhailu warrijalu li su'ubatihi wa imtina'ihi mazaje da dawaki da mazaje ba sa iya hawa saboda irin wato wahalar wurin da kuma tsaron da aka baiwa wurin hanyoyi na dabaru na baiwa gini tsaro duk an ɗauke su an ɗauki matakai su hana wato duk wani mutum da yake so ya hau kuma ginin da aka yi shi a can kololo dutse yanzu ku duba dutsen marantsa wannan a ce an je an yi gini a can samansa kuma babu hanyar da za ta kai mutum ta mota mun san irin wannan ginin in an yi shi hanyar ma da za a yi ko a zamanin yanzu in za a yi hanyar mota ya ake ba hanya ake irin ta mambila za ta tafi ko da ke ita ma ta mambilan haka za ku ga haka a zazzagaye ake tafiya ko haka za a yi kamar za a zagaye gini sai ka yi maimakon ka tafi sama gaba daya to sai ka rika zagaye tudun yana karuwa tudun yana karuwa haka saboda ya saukin tafiya to wannan babu ma irin wannan hanyar haka kawai yake jeji ne kuma a mana karkashin ginin dutsen jeji ne wahala ce babu hanya mai daɗi da za a iya hawa ka ku dole a sha wahala to shine sai ke faɗin fafarada alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhisar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga musu a takunkumi na fitowa aka hana su fitowa wa aqama muhasiran thalathata ayyam sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana uku a wurin tare da sahabbai a gindin dutsen nan ana neman hanyar da za a hau ko kuma su su ji wahala su sako faja a rajulun minal yahud sai wani mutum daga cikin yahudawa sai ya zo waƙala yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ya abul qasim ya abul qasim bari ka ji in gaya maka innaka yace kaga kai lau aqamta shahran da za ka tsaya a wannan wurin wallahi wata guda ma balu to da ba su damu ba in za za ka tsaya nan wurin wata guda kana jiran wai su sauko sannan a yaƙe su to ba ruwansu ba ba za su damu ba don me yace inna lahum sharaban wa uyunan tahta al-ard mutanen nan suna da abin shan su a sama suna da kuma idan ruwa ta ƙasa da yake bubbugowa kuma suna da hanyar da za su ja shi zuwa sama su sha ruwansu duk mutumin ko da yake da wannan kaga ba zai sauko maka saboda yunwa ko saboda kishirwa ba sai sai a menene ya khurjuna bil laili wa yashrabuna minha suna fitowa cikin dare dan su sha wannan thumma yarji'una ila qal'atihim sannan su koma zuwa ga wannan gini nasu fayamtani'una minka kuma su tsare kansu daga gare ka suna da hanyar da za su fito ba tare da an gansu sun gangaro ƙasa ba fa in qata'ta mashrabahum alaihim asharu laka to in ka yanke musu hanyar ruwan nan da za a je a nemo idan ruwan ta inda yake bubugo musu a je a yanke shi ko a toshe ko a hana ruwan zuwa inda suke to a lokacin ne za su sako maka gun sahara shine ma'ana asharu laka sai sako maka cikin saharar wannan jejin da ke eriyar wannan mun gane abin faƙafa a ma'ahum alaihim to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan dabara sai aka je aka nemi idan ruwan aka yanke hanyar ruwan fakaraju ba a daɗe ba ko sai gashi sun fito faƙatalu a shaddal qital suka jajirce suka yi yaƙi yaƙi mai tsanani qutila fihi nafarun min almuslimin an kashe adadi daga cikin musulmi wa usiba nahul ashara an kuma jiwa kimanin mutum goma minal yahudi daga su yahudawan ciwo waftatahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ci nasara akan wannan wuri aka ce wato aka bude shi usiba zai kuma iya daukar ma'anar su ma aka same su ma'ana aka same su aka kashe ba lalle ya zama wato ciwo ake nufi ba qal'atu fathu qal'ati ubay qal'ata uku ko ta hudu da za a je ita ce ta ubayyu ita ba in ba kuma ta ba mun karanta a baya za mu ga lissafin abubuwan da aka yi duk akan wannan ne kal'a kal'a da yadda duk kowace aka bi aka ci nasara a kanta yakin khaibar an daɗe a cikinsa kuma an sha wahala saboda musamman wannan tsaron da yunwar da aka shiga da kuma yadda dabarun yakin yahudawan ya wahal da musulmi a wannan lokaci amma fa dabaru na tsoro na katangewa kai ba na fuskanta ba yau ba wai an fuskanci juna ne an yi yaƙi an yi shi ɗin amma bai kai wato yadda ya tsanani sosai ba yace wa ba'da fathi qal'ati zubair intaqala al-yahud ila qal'ati ubay wa tahassanu fi yayin da aka ci nasara ga waccan sai suka dungumo gaba ɗaya suka dawo kuma ga wata ana ce mata wato qal'atu ubay wa farada almuslimuna alaihim alhisab musulmi suka sake dai dora musu wannan takunkumi suka zagaye wurin suna jiran su fito tunda ba dama a hauda doki wa qama baqalani min al-yahud wasu jarumai guda biyu daga cikin yahudawa wahidun ba'da al-akhar daya bayan daya suka miƙe suka zabura bi talabil mubaraza suka nemi abin wani ya isa ya fito shine akai mubaraza wa qad qatalahuma abtalul muslimin zaratan musulmi tabbas sun kashe waɗannan a mubaraza din da aka yanzu kun san kalmar mubaraza ba bukatar mubaraza shine mutum ya fito ya ce yana neman wani mutum ɗaya ya fito ya tare shi wa kana alladhi qatala al-mubariz ath-thani wanda ya kashe wanda ya fito na biyu daga cikin su yahudawan huwa al-batal al-mashhur shine jarumin nan sananne abu dujana ai ba kuma ta abu dujana ba me yake ce masa simak yawwa simak ibn kharasha al-ansari sahibul isabati al-hamra mai jan damara da yake daurawa aka ba ku kun tuno shi ai to wannan shine ɗaya daga cikin wanda suka kashe waɗannan zarata na yahudawa wanda suka nemi in an isa a fito kuma aka isan aka fito din kuma aka shi su wa qad asra abu dujanata ba'da qatlihi ila iqtihamil qal'a qal'ati lokacin da abu dujana ya sami dama ya kashe wannan mutumi na biyu shine ya gaggawa nan da nan ya shiga ya aukawa wannan wato gini aka hau aka kuma bude shi aka ci nasara waqta hama ma'ahu aljaishul islami rindinar musulmi suka aukawa wannan wuri da aka iya hawa aka ci nasara wajara qitalun mirir kuma yaki mai tsanani ya auku sa'atan wani lokaci dakhil alhisn a cikin shi ginin baki daya thumma tasallala alyahudu min alqal'a sannan suka sake zara jikinsu su yahudawan suka gudu watahawwalu ila hisnin nizar suka koma wata matsalar daban wani ginin daban wanda ake kira hisnu an nizar akhira hisnin fi shatr al-awwal wanda shine matsara ta karshe a yanki na farko wanda ake ce ma wanne mun san akwai yanki na farko wanda ya kunshi al-ata al-abin an-nita da kuma ash-shaq to wannan na farkon na karshe shine wannan an-nizar din sai aka zo kansa to gashi shi ma yadda aka yi a wurin fatku hisnin nizar ko an nazar kana hadal hisnu amna a husuni hadal shatar a cikin matsaloli ko gine-gine ko ganuwoyi da su yahudawa suka yi wannan na an nazar din shine fi tsanani da ƙarfi da tsaro a wannan gefen a na biyu din wa kana yahudu ala shibhil yaqini yahudawan suna da kusa su yi yaƙini bi annal muslimin la yastati'una iqtihama hadhihi alqal'a suna da yaƙini kusan cewa ai musulmi ba za su iya samun ƙarfi da kuma dabarar da za su iya tinkara su kuma ruguza musu wannan ko su kai hari mai ƙarfi zuwa ga wannan matsala ta su ba wa in bazalu qusara juhdihim fi hadha sabil ko sun yi ƙoƙarin duk matukar da za su iya yi akan wannan hanya ta su kai hari ga wannan wuri ba za su iya ba in ji fa yaqinin da yahuda suke da shi ko ko kuma kusa da yaqini walidhalika aqamu fi hadhihi alqal'ati ma'a adh-dharari wan nisa kun ga dabarar yahudi shi yasa suka zabi a wannan qal'ar wannan ginin ne suka aje da matan su da ƴaƴan su a nan ne za su zauna sauran wuraren ba su kai wannan wurin tsaro ba shi yasa ba su kai matan su da ƴaƴan ba da haka ba su ɓoye 'ya'yansu da matansu ba sai a wannan ta'annizar to ita ma za mu ji yadda aka da ita baina ma kanu qad akhlaw minha alqila alarba'ata as-sabiqa wato yana fadar ne sun zabi wannan ita ce suka ɓoye 'ya'yansu da matansu tare da cewa sun watsi da waɗancan guda hudu na farko da aka ruguza da na'im da as-sa'ab ibn mu'adh ko da wanne da azubair da kuma ubai to waɗannan guda hudun duka ba su kai 'ya'yansu da matansu sun ɓoye ba sai a wannan annizar saboda ta fi ƙarfi ta fi tsarewa mun fahimci abin sai ce wa faradar musulmi na alhazal hisn a shaddal hisa shi yasa musulmi suka sa tsaron da ba su sa ba su ma a kewayen wannan wannan wuri suka buga musu takunkumi wasaru yadghatuna alaihim bi'unf kuma suna tsananta musu da tsanani dagt shine ka kuntata unfi kuma shine tsanani da wato abin da yake akwai ƙarfi mai tsanani sosai a ciki wali kaunil hisni ya kawo ala jabalin murtafe maniya kuma kasancewar wannan ganuwa ko gini mai ƙarfi yana kan wani dutse ne mai tsawo dutsen lam yakunu yajiduna sabilan su musulmin ba su samu dama sun samu hanya liliktihami fihi dan sa auka masa ba amma yahudu amma su yahudawa falam yajtari'u lil khuruj min al hisn ba su samu karfin zuciyar da su ma suka fito shine ijtara'a jur'a shine karfin zuciya da rashin tsoro suka rasa karfin zuciya da rashin tsoron da za su fito daga wannan gini ba suna cikin ginin a ɓoye walil istibaki ma'a quwwatil muslimin kuma don wato ko su fito ko kuma su zo su yi wato ba ta kashi da wato a rindinar musulmi walakinnahum amma dabarar da suka yi ita ce qawamu al muslimin muqawamatan anidatan bi rashqin nibali sun jajirce sun wato yi fada da musulmin jajircewa mai tsanani sosai ta hanyar mai ta hanyar musu ruwan kibau shine raskin nibal su rika hau a wato harbinsu da kibiya tunda su su ne a sama suna ganin musulmin a ƙasa sun fi samun sauƙin yadda za su kai hari da kibiya wa bi ilqa'il hijarati kuma suna jeho musu duwatsu tunda musulmi suna ƙasa to sai a rika taruwa a bayan wani dutse ƙato mai ƙarfi sai a tunkuɗo shi da ƙarfi sai ya bar wurinsa sai yo ƙasa kan musulmi haka yahudawan suka rika yi wa inda ma ista'asa hisnun nizar yayin da wannan wato matsara ta annizar ta yi wahala ala quwwatil muslimin ga musulmi sai iya kai mata hari sai iya tinkara ta amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi nasbi alatil manjaniq to anan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a kafa wannan majaujawa babba wadda za ta dauki duwatsu tunda dama ga duwatsu an je ho musu tilka tilka kaga shikenan an samu abin da za a yi amfani da shi sai aka rika amfani da duwatsun nan ana kaiwa ana harbawa sama da ƙarfi kamar yadda za a yi amfani da danko ƙarami ai harbi wa yabdu anna almuslimina qadhafu bihi haka ne ko alqadha'if ya bayyana cewa musulmi sun yi harbi na qadhifa da yawa qadhifa mufradi ne jam'in shine qadha'if shine abinda za a harba daga nesa kamar da a yanzu ake cewa ana harba rocket amin san rocket ko to shine qadhifa na zamanin yanzu wancan kuma dutsen da ake sawa a majaujawa a harba shi shine qadhifan wancan domin asalin qazfun dama shine jifa to sun harba duwatsu manya manya masu karfi fa auqa'u al-khalala fi judran al-hisn wannan abin da aka harba na duwatsu tirka tirka din nan sai da ya kai ga an haifar da kucika mai karfi a jikin katangan nan na wannan gini shine alkhalal in ce khalal a shine abu na matsala a samu matsala a jikin abu yadda har za a huda shi ko a samu masa kucika in gini ne da fata mun gane shikenan sai aka samu dama aka haura waqta hamuhu suka auka masa wadara qitalun mirir kuma aka yaki shi ma mai tsanani mara dadi fi dakhilil hisni a jikin wannan ganuwa ko a ciki in hazama yahudu hazimatan munkara har ya zama cewa yahudawa sun faɗi faɗuwa warwas mummuna mara kyau wa zalika li annahu domin ku su lam yatamakkanu min at-tasalluli min hadha al-hisn ba kamar yadda suka yi a waɗancan guda hudu na farko ba da aka rusa wurin suka samu dama suka gudu a wannan ba samu damar gudu ba kuma anan ne 'ya'ya da mata suke kaga dole ya zama cewa za a sha wahala to shine sai ke cewa kamata sallalu min al-husun al-ukhra kamar da suka gudu daga waɗancan gine-ginen baya wa zalika li annahum lam yatba ina wuce wannan ko yace bal farru min hadha al-hisn tarikina lil muslimina nisa'ahum wa dararihim amma abin da ya faru daga wannan wuri da suka gudu su mazan gudu suka yi suka barwa musulmi matansu suka barwa musulmi ƴaƴansu saboda me ba inda mata da yara za su iya guduwa tun da dama a kintsi a shiri aka kawo su ba wuri ne kuma mai daɗin hawa ba da haka mazan suka samu gudu aka bar matan da 'ya'yan a cikin wannan wuri ga musulmi kuma sun rutsa su kako shikenan yaƙi an ci nasara a kansa wa ba da fashi hadal hisn mani bayan wato budewa da cin nasara wannan matsara mai karfi thumma fathi ash-shatr al-awwal da kuma bude area farko wadda ta kunshi waɗancan matsaloli guda biyar min khaybar a khaybar wa hiya nahiyati an-nita wato ita ce ta an-nita wa shaq wannan shine ash-shatr al-awwal din da an-nita wa shaq wa kanat fi hadhihi an-nahiya husunun saghiratun ukhra a wannan gefen kuma akwai wasu matsalolin daban kanana illa annal yahuda sai dai kasancewar su yahudawan bi mujarradi fathi hadha alhisn almani ana rusa musu wannan ana cin nasara akan wannan na annizar nan na karshe a akhal akhlau hadhihi alhusun sai suka yi watsi da waɗannan yan kananan ma gaba ɗaya duk suka fito aka gudu suka ce ba za su sake buya a inda sun san ga babbar ma an cinye ta an fi karfinta ina ga waɗannan kanana don haka ba za su tsaya a ciki ba shikenan wa harabu sai suka gudu ila shatar thani zuwa ga bangare daya na biyu min baldati khaybar na garin khaybar inda ba kuma ta ba kun sawar abin akan ku khaybar din raba ta biyu akai akwai ash-shatr al-awwal wanda ya kunshi eriyoyi guda biyu an-nita da ash-shaq dukkanin su sun kunshi wato katanga katanga ko matsara manya manya ko ganuwa manya da suka yi akan dutse guda nawa guda biyar to duk gashi an zo an gama da su yanzu sun gudu sun koma ɗaya gefen na garin wato kamar ka ce a gabashi da yammacin garin a ko'ina akwai waɗannan irin matsala da suka gina suka ɓoye kansu to ga inda za a zo a shekaru thani shi ma mu ji yadda suka yi kun ga yadda yakin ya zama ashe dabarar ba yahude ita ta kai shi zuwa ga wannan matsalar ko tunda ma asalinsu suna da tsoron a fuskanci juna a yaƙi da su sai dai dabara da makirsi akwai ta kan wannan sun kware akan wannan in suna da damar da za su yaƙe ku a cikin gidanku su suna nasu gidan to shi za su in suna da damar da za su yi amfani da attaburul khamis a cikinku wato munafikai to wannan shi za su fara yi su curo muku munafikai su raunana ku ya zama ba ku da wani abu da za ku iya in suna da damar da za su iya haɗa faɗa a tsakaninku duk wannan abin ba wanda bai hude bai ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ku manta ba sun yi dabarar a hada fitina tsakanin musulmi da munafikai Abdullahi bin Ubay bin Salul da ya rasa mulkin sa Yahuda sun karbe shi sun yi dabarar su hada rikici tsakanin al-Aws wal Khazraj ai ba ku manta ba suka turo yaro ana hira a majalisi a duriya ana hira kawai sai yaron nan bai hude sai tuna wa 'ya'yan musulmi yaƙin bu'af wani yaƙi da aka yi shekara 120 ana yi tsakanin al'ausu wal khazar yaƙi shekara 120 na kashe juna tsakanin ƙabila da ƙabila bai hude sai ya amfani da wannan dama ya tuno musu a ai lokacin da aka yi yaƙi kaza ai lokacin da ɗan ƙabila kaza ya kai hari ga kaza aka sai wani ƙarya ne ba haka aka yi ba ai shikenan shikenan sai aka je aka faɗa a gida sai ga manya sun fito za a sake dawo da wancan yaƙi na shekara 120 annabi sallallahu alaihi shine a lokacin ya zo ya musu faɗa yace yaya za ku tada wannan irin yaƙi gane a tsakaninku a lokacin Allah madauki ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafiri wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu har inda ya kawo waɗancan da ayoyi sababin saukar da wannan shine wannan ɗan bai hude da ya shiga tsakanin musulmi ya tuna musu yaƙin gaban nan na jahiliya domin su ta da hankali kunga wannan ita ma mece ce dabara ce ta yaƙi dabara kuma har yanzu ta yahudawa ta tattalin arziki domin duk inda suke tun wancan zamani har zaman da suka yi a america lokacin da aka ci ƙarfin waɗanda suke ce red indians sun san amerikawa da suka lambas da matarsa suka baro spain mutanen spain ne asalinsu suka zo suka samu waɗanda ake ce red indians su suka samu su suna red indians ne wannan yaƙi-yaƙin da suke a fina-finansu na kaboyi a kuna gani ana cewa da indian daji da kuma amerikawa ba wani indian daji 'yan wurin ne su ne asalin masu zama a wannan jijin suka samu su suna rage indiyan suke ta yaƙarsu sai da suka kashe su to lokacin da suka zo zama a wannan yahudawan da suka samu zama a wannan wuraren duk tattalin arziki amerika tun wancan lokacin a hannunsu yake kuma haka abin yake har zuwa yau kun fahimci wannan abu da haka duk inda za a samu damar da za a makale ko a kama makogoron tattalin arziki za a ga galibi a hannunsu yake tun a wancan zamani har kuma zuwa yau wannan ita ma sababi ne na yaƙi a hana kaiwa kayan wasu abubuwa kasuwa yadda musulmi za su sha wahala ba su samu ba duk wannan dabaru ba wanda ba a bi shi ba to kuma har akai ga wato yadda za a abin da ya sa nake na fita wannan zuwa zancen a shine dabarar da suka yi na cewa kar a fito a bayan gari yadda ake yi a sauran wurare na larabawa yadda al'adar yaƙi a wancan zamanin yake ai zaratan mazaje ne za su fito kowa akan doki ko akan raƙumi sai a je bayan gari kamar da aka yakin Uhud a je bayan gari kamar da aka je ya aka yakin Badar ko ma wani gari kai za a ce daban akan hanya sai a yaki wanda ya ci nasara sai ya komo ya shigo gidansa su wannan ba haka suka yi ba saboda sun ga sun yi irin wannan gini na dabara mai ƙarfi sai suka yi irin waɗannan ana taɓa ku labarin abin nan wuraren yadda suke irin ginin su ɗaya da na je na gani shine na Banu Quraiza wanda suka yi irin wannan dabarar ga gini ta waje kamar ba komai amma gida ne a ciki kuma ga kofa da za a shigo ta waje ga kuma kofar da za a shiga rijiya daga cikin gida ba tare da wani daga waje ya hango ka har ya kai maka hari da kibiya ba za a iya ɗiban ruwa a koma cikin gida ta ƙasa duk ginin underground nan duk sun daɗe suna yin sa tuntuni a wancan wuri to wannan irin dabarar da suka yi kenan shi yasa kun ga sai aka rika bin su daidai da daidai aje a gama da wannan sai su gudu su koma nan a gama da wannan sai su gudu su koma nan yanzu an gama da bangaren wato guda na garin rabi na garin wanda ya kunshi wato waɗannan abubuwa guda biyar ko gine-gine guda biyar yanzu sai gefe na biyu din shine sai fathu ash-shatr ath-thani min khaybar yadda aka ci nasara a gefe na biyu na khaybar ولما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ناحية النطاء والشق والشق يعني النبي صلى الله عليه وسلم عشان سرى أو أن بنقلوا قد بينا النطاء والشق وتجيب نفلكو تحول إلى أهل الكتيبة التي بها حسن القاموس سيكون معكم زوا قالين دين الدا وتوسكي إن أكي تيما حسن القاموس حسن بني أبي الحقيق من بني النظير وأن شيني كتنقد ‘ya'yan ibn abil huƙaiƙ daga cikin yahudawan banun nadir a nan suke in ba kuma ta ba yahudawan banun nadir da a ina suke suna madina su ma aka koro su a nan sal'amin karanta a baya a yakin da a ciki allah swt ya saukar da suratul hashiri wallazi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hashri awwalil hashir nan shine wannan tashin farko korawa ta farko to wannan koro su da aka yi sune banun nadir to ai a cikin su wanda suka gudo khaybar suka dawo gun yan uwansu kabilar da suka dawo din sune yan ibnu abil huqaiq to a cikin wan a cikin su din sune inda suke boye a wannan matsara ko ko ganuwa wanda ake ce ma alqamus mun fahimci abin wa hisnul watih da kuma hisnul watih was salalim wannan duk guda biyu sunaye ne na waɗannan katangu su ma wasu daban waja'ahum kullu fallin kanan hazama minan nitat wa shaq wannan wurare duk jama'ar da aka ci nasara a kansu shine falli alfallu aljama'atul munhazima a larabci abin da ake nufi kenan duk tawaga ta yaƙi da aka ci nasara a kanta su ne ake ce mafalli jam'insa shine fulul fululun minan nasi wato waɗanda aka ci nasara a kansu suka gudu to waɗanda duk aka ci nasara a kansu na waɗancan ganuwoyi ko gidaje guda biyar ɗinnan manya-manya to su duk sai suka tattaru suka dawo wurin waɗannan a cikin husnul qamus kamar da muka ji sunansa ana fahimtar abin wata hassana ha'ula'i a shaddat tahassuni so sai waɗannan suka tsare kansu matukar tsarewa waqtalafa ahlul magazi to anan malaman riwayar magazin manzan Allah sallallahu Alaihi yaƙe-yaƙen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato malaman sira sun yi saɓani hal jara hunaka qaitalun fi ayi hisnin min husuniha ath-thalatha shin an yi yaƙi ne a waɗannan ganuwoyi manya-manya guda uku wato da alkamus da alwatih da assalalim na yi wannan gefe na biyu daga gefen ɓangarorin garin khaibar an yi yaƙi ne mun gane wannan amla koko ba da yaƙi aka ci nasarar ba fasiyaq ibn ishaq siyaƙin muhammad ibn ishaq a cikin malaman sira ɗin shi dai a nasa siyaƙin siyaƙinsa sarihun fi jarayanil qitali kurukuru yake wajen cewa ai yaƙi aka yi ya gudana li fathi hisnul qamus wajen wato cin nasara akan matsara ta farko ta alqamus bal yu'khadhu min siyaqihi kai ba ma haka ba in mun bi in an ce ai kun san siyaqi ne ko me siyaqi jerin gwanan zance yadda aka jero zance shine ma'anar siyaqi ai mu ma muna da shi a Hausa ko kuma in ce mun dauka daga Larabci yadda na larabcin yake haka a ce a siyaƙin zance to amma mu muna nufin dai layin wani abu to layin layin zance jerin zance to a jerin labarin yadda shi ibnu ishaq ya ruwaito anna hadha alhisna tamma fathuhu bil qital faqat cewa wannan qamus din da yaki aka ci nasara a kansa min gairi an yajriya hunaka mufawadatu lil istislami ba tare da an yi tattauna ta miƙa wuya wato akan nasara akan wannan wuri ba ma'ana shi yaƙi aka yi ba tattaunawa ba akwai wanda tattaunawa aka yi su waɗancan guda biyu na farko amma alwaƙidi amma a wurin alwaƙidi muhammad bin umar alwaƙidi fa yusarrihu tamama tasrih shi a nasa ya bayyana ƙuru-ƙuru anna qila'a hadha ash-shatr ath-thalath cewa waɗannan katangu ko matsaloli guda uku na wannan gefe na garin khaibar inna ma ukhidhat ba'da al-mufawada duk an ci nasara akan su ne bayan tattaunawa ko ga sabanin nasu kun gane shi kaman ba ku gane ba siyakin labarin da ya zo mana ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara a wannan wurare in ba ku manta ba dai wuraren nan gine-gine ne da yahuda suka buya suka tsare kansu a ciki guda nawa ne baki ɗayan su guda takwas an kasa su kashi biyu gefe ɗaya da gefe na biyu gefe na farko ya kunshi guda biyar gefe na biyu kuma ya kunshi guda uku to an gama da waɗancan guda biyar dai an ci nasara a kansu sai aka zo kan wannan gefe na biyu guda ukun nan shin su ma kamar yadda aka ci yaƙi a wancan gefen farko haka aka ci su da yaƙi ko kuwa ibnu ishaq ya ce na farkon shine alƙamus da yaƙi akai na biyun kuma ko na uku sauran guda biyu da na uku su kuma tattaunawa akai da yahudawa da musulmi musulmin a yahudawan suka miƙa wuya suka fito kamar da za mu zo musu shi ku alwaƙidi a nasa zancen a siyaƙin yadda ya kawo mana kissar cewa ya ai duk wannan guda ukun tattaunawa akai ba a yaƙi ba kun gane bambancin nasu to shine sai ke cewa menene wa yumkinu an takuna al-mufawadatu qad jarat listilami hisnil qamus ba'da idaratil qitali sai ce amma zai yiwu ya zama cewa tattaunawar da aka yi amma ta alqamus har yahudawa suka miƙa wuya suka sallama an yi ta ne bayan an yaki kun ga dai an dan kusa a daidaita abin shi ya zama ibn ishaq bai faɗi mufawada ba dangane da alqamus sai zama shi kuma muhammad bin ishaq ya faɗi yakin amma cewa a ƙarshe tattaunawar akai amma kuma an yaki kaga kenan za a iya hada su a yi taufiki to sai yake cewa wa ammal hisnani al-akharani amma su guda biyu na wato da al-watih da kuma as-salalim haka ne ko yace faqad sullima ila al-muslimin duna ma qitali su an mika su ne zuwa ga musulmi ba tare da wani yaki ba wa mahma kana malami shi kai ko ma dai me ya faru tunda dai ba ma nan akai waɗannan bayan Allah su suka kawo mana wannan riwaya falamma ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila hadhihi nahiya yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin wannan gefen shine alkatiba wannan abin nan tawaga babba ta su yahudawa farada ala ahliha ashadd alhisab su ma haka ya dora musu ya buga musu wannan wato hisari takunkumi aka hana su fitowa wa daral hisaru arba'ata ashara yauma kwana goma sha hudu aka kewaye su suka kasa fitowa aka wato aka rasa yadda za'a wal yahudu la yakhrujuna min husuni su ko yahuda ba za su fito daga wannan matsalar tasu ba hatta hamma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar an yansiba alaihim bil manjaniq ay an yansiba alaihim al manjaniq ya shirin zai kafa musu wannan majaujawa aka auka musu da harbi falamma aiqanu bil halakati yayin da suka tabbatar da cewa za a kawo harin nan mai karfi da irin waɗannan duwatsu da za su rusa musu gidaje sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama as-sulha sai suka ce a a a sulhu sulhu ai sulhu ai sulhu kaga an ci nasara kenan to ya aka yi a wajen wannan sulhu shine ya kawo ce al-mufawada da yadda mufawada ta uku zamu iya karasa ta ko kafin lokaci hmm yawa sai sai wa arsala ibnu abil huqaiq sai ibnu abil huqaiq ya aiko ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya aiko wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anzil fa ukallimak in sako da in maka magana qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya sako kai magana fa nazala sai sako wa salaha ala hiqni dima'i man fi husunihim min al muqatilati sai suka yi sulhu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akan a tsare jinin duk mutumin da yake cikin wannan katanga ko ganuwa daga cikin almuqatila mayaka cewa a tsare jinin mayaka kar a yaƙe su wa tarka zurriya lahum kuma a bar musu ƴaƴan wa yakhrujuna min khaybar wa ardiha bi zararihim kuma a ba su dama su fita daga khaybar da kuma ƙasar khaybar baki ɗaya amma su fita da ƴaƴansu ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وارض suka ce sun bar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ke cikin wannan ƙasa tasu ta dukiya da kuma ƙasa ma'ana da filaye da gidaje duk an bar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da suka ce wa ala safra'i wal bayda kuma akan za su bar musu zinaran su da azurfa yawa zinare da azurfa shine ma'anan as-safra' wal bayda zinare shine as-safra inda shi fatsi fatsi ne fatsi ko albaida kuma fari shine silba da su ai az-zahab wal fidda wal kura da dawaki wal halqa da kuma makamai yace illa anna a illa thawban ala dhahri insan sai dai tufa kawai a gadan bayan kowa ma'ana kowa za a bashi da tufar da take jikinsa zai fito da ita ma'ana ko kuma su ɗauko kaya a gadan bayan su can a ƙasa malami ya ce walakin sarraha fi riwayati abi da ko surriha fi riwayati abi daud a riwayar abu daud an bayyana kurukuru annahu ahada ala anna almuslimina yasmahuna lil yahud cewa an yi yarjejeniyar ne akan cewa musulmi za su bar wa yahudawa inda jala'ihim a lokacin korar da za a yi musu an khaibar daga khaibar an ya'khudhu min al amwali ma hamalat rikabuhu a wacce riwaya ta abu daud abinda aka yi shine za a bar kowanne bai yahudi ya fita sai za su iya ɗaukar kayansu da dukiyarsu gwargwadon iya abin da abin hawa su zai iya ɗauka ma'ana duk abin da doki zai iya ɗauka in a raƙumi ne iya abin lodin raƙumi to iya shi sauran kuma su basu a cikin gari haka akai cewa su fito a wata riwaya kenan faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa bari'at minkum dhimmatullah wa zimmatu rasulihi in katamtumuni shay'an in har kuka boye mun wani abu kuka ƙarya kun je wani guri kun boye wata dukiya ba ku gaya mana ba to alƙawarin Allah da alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga hon ba ku ba shi ma'ana duk abin da muka yi muku kun yadda in muka kama cewa kun boye wani abu kun fahimci wannan zancen yau fasalahu ala dhalika fasalahu ala dhalika suka ce eh mun yadda kuma suka yi wannan sulhu akan haka wa ba'da hadhihi al-musalaha bayan wannan sulhu da aka yi tamma taslimul husuni ila al-muslimin aka mika wannan gidaje gine-gine ganuwoyi matsarori da suka gina aka mika su gaba ɗaya ga musulmi ila al-muslimin zuwa ga musulmi wa bidhalika tamma fathu khaybar da wannan shikenan khaybar gaba ɗayanta ta faɗo hannun musulmi katangunsu matsaransu guda takwas duk an ci nasara wasu da yaƙi na ƙarshensu da sulhu shikenan an ci dukiyar da komai nasu da ƙasar an kwashe ta to sannan abin da ya biyo baya kisan ibnu abil huqaiq li naqdil ahdi ba an yi wannan alkawari da shi cewa in ya boye wani abu duk abin da ya biyo baya za a iya kashe shi ba to ashe kuwa bai hude sai da ya halin nasa za mu ji abin da ya faru a darasin mu na gaba insha Allah yadda ashe ashe ya boye wani abu na dukiya dukiyoyinsu da suka taho da su daga madina lokacin da aka koro su su banin nadir dama sun je wani wuri sun ɓoye an tambaye shi in kun ɓoye wani abu za a yi ma duk abin da aka yi sai eh to ashe ya ɓoye to za mu ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da shi a darasinmu da zai zo gaba muna fata allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi allah ya ƙara taimakon addinin musulunci muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya tsare al'ummar musulmi a ko'ina a duniya duk tashin hankalin da ake a ƙasashen da musulmi suke ya Allah muna roƙonka ka dakatar da wannan abubuwa ka taimaki addinin musulunci ka tsare musulmi su ma kuma ka maida su kan musulunci na hakika Allah subhanahu wataala ka maida mu zuwa gare ka mu tuba daga laifukan da muke yi wannan kaskanci da muka shiga a duniya baki daya Allah ka ɗaukake mana shi ka ɗauke mana shi Allah subhanahu wataala muna wato fatan ka tsare mana addinin mu da dukiyoyin mu da ƴaƴan mu da matan mu Allah muke roƙo kuma har yanzu ya wato wargaza dukkan abin da ake kintsa shi a ɓoye ko a fili domin a cutar da musulmi wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik